الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد ترك الدين ومن أقامها فقد أقام الدين فصلاة نور يا عباد الله والصلاة راحة للبال يا عباد الله وقرة للعين واطمئنان للقلوب فحافظوا على صلاتكم يا عباد الله التي فرضها الله تبارك وتعالى عليكم فإن في أداء الصلاة نجاة وفلاح يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نكن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فأخبر الله تبارك وتعالى أن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في السفر وهو واد في جهنم أعاذنا الله تبارك وتعالى منه وقد روي الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من ترك صلاة هذه الصلوات المفروضة فقد كفر بالله تبارك وتعالى وروى الإمام أحمد وابن حبان وطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر صلاة يوما فقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كادت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وهذا رواه الإمام أحد إمام أحمد وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وهو حديث صحيح عباد الله حافظوا على صلوات كلها حافظوا على الصلوات كلها وخاصة صلاة الصبح وصلاة العصر وأما صلاة الصبح يا عباد الله فقد قال الله تبارك وتعالى فيها واقم الصلاة لدلك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي يشهد يشهدها ملائكة النهار وملائكة الليل وقد جاء في صحيح البخاري أيضا فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها عباد الله تفكروا إن هذا الخير إن هذا الخير يا عباد الله في النافلة الفجر وكيف بفريدة الفجر إذا كانت النافلة الفجر نافلة الفجر هي خير من الدنيا كلها وما فيها كله فكيف بفريدة الفجر وهي صلاة الصبح المكتوبة وأما صلاة العصر يا عباد الله على قول كثير من أهل العلم إنها هي التي تعنى في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نفعني الله تبارك وتعالى وإياكم بهدي كتابه ففي صحيحين يا إبان الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحل العقده فإن تودأ انحل العقدة فإن سلى انحل العقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان هذا شأن تارك صلاة الفجر يا عباد الله نفسه خبيثة ويومه كله في كسلان بينما إذا حافظ على صلاة الفجر وأداها في وقتها مع جماعة المسلمين كانت له عون وبركة وخير وسعادة في يومه عباد الله فقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث بكرة قال أرأيتم لو كان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فيا عباد الله حافظوا على هذه الصلوات يا عباد الله فإن بها فإن بها كفارة للذنوب أسأل الله تبارك وتعالى جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحافظنا وإياكم من سبيل المجرمين وأن يعيننا وإياكم من سبيل الردى وأن يوفقنا وإياكم للمحافظة على طاعته وأن يعيننا جميعا على المحافظة على الصلاة اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة اللهم وفقنا وفقنا للمحافظة عليها وآدائها كما تحب وترضى يا ربنا اللهم وفقنا للمحافظة على هذه الصلوات يا رب العالمين ألا صل وسلم ورعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan ka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shine Ubangijin na farko kuma shine Ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka wakilta shi akan manzancinka ka zaɓe shi akan bayinka wanda ya zo da manzanci ya Allah ta'ala ka yi tsira da aminci gare shi da kuma iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duka wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma lahira baya da haka ya ku ƴan uwa ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ƙuri lalle ku sani cewa ya ku bayin Allah ita sallah ita ce ginshiki na ainihin addini duk wanda ya kyale sallah ya daina yin sallah to lalle ya kyale addini ya daina yin addini musulunci gaba ɗaya duk wanda ko ya riko da sallah ya tsaye da sallah ya ci gaba da aiwatar da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sallah to lalle ko shakka babu wannan ya tsaye da addini wato ya aiwatar da addini kamar yadda Allah tabaraka wata'ala yayi umarni da shi ita sallah ya ko ƴan uwa haske ce kuma ita sallah wato hutu ce da kuma dadi ne a cikin rai daga lokacin da musulmi yayi sallah musamman sallah a cikin jami'i ko shakka babu kowane musulmi sai ya sami halawa wato sai ya samu wani zaki ko wani ɗanɗano na ainihin wato jin daɗi sakamakon yin sallar da kai a cikin musulmai ko da kuma kafin ka zo masallaci ɗin ka ji ganda shedan ya fara raya maka da ka bari kawai su idar ka yi a gida amma in ka daure ka je lalle sai ka ji wannan wato jin daɗi ɗin a cikin zuciyarka musamman ma kuma sallar da take tara jama'a da yawa sallar juma'a ko wato ainihin sallah ta ainihin idi ko wata dai daga cikin sallolin da mutane suke haɗuwa musulmai su aiwatar da ita bayan da haka ita sallah ya ku ƴan uwa wato hasken ido ce ita sallah kuma nutsuwa ce ta ainihin wato zuciya zaka ga mutum idan dai akwai imani tattare da shi idan bai yi sallah ba sai ya ji gaba ɗaya bashi da nutsuwa yayin da ya aiwatar da sallah sai ya ji nutsuwa a cikin zuciyarsa ya ku ƴan uwa ku kiyaye sallolin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faralanta su akan ku lallai sallah tana da girman sha'ani ya ku ƴan uwa a cikin wannan addini namu yin sallah ya ku ƴan uwa wato tsira ne da kuma nasara gobe alkiyama domin duka wanda yake yin sallah akan lokacinta lalle gobe alkiyama insha Allah matakar dai yana da kyakkyawan tauhidi zai shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam dama yake cewa idan aka tashi alkiyama kowanne mutum abinda za a fara tambaya a fara bincike akan aikin sa shine wato abin da ya shafi sallah idan sallar mutum aka samu akwai dan cikas dan kadan Allah tabaaraka wa ta'ala zai ci da mala'iku ku duba ku gani idan yana da salloli na nafila a dauko a cika masa watakila ta yi azahar ta ranar kaza ba a karɓa ba ta yi ba saboda wani dalili ko saboda wata matsala da ta faru da kai wata rana ka yi asuba ai ba a karɓa ba wata rana ka yi magariba to sai Allah ta'ala ya ce ɗauko na fulfulinka a ciccike wannan gurabe ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin ayyuka ma haka za a karɓe su ma'ana azumin ka ma inda matsala sai a ɗauko nafila a cika zakkar ka an samu matsala a ɗauko sadaka da kake da kyaututtuka na ainihin na nafila a ɗauko a cika annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan sallar mutum aka samu ta cika babu matsala to lalle wannan ya riga ya haye duk abin da za a auna daga baya zai wuce zai tafi gidan aljanna insha Allah amma idan aka auna karan fari aka dauko sallah aka duba aka ga sallar ta akwai matsala to ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan lalle yayi hasara ya tabe duk wanda aka samu sallar sa bata cika ba ya ku yan uwa ku kiyaye wato ainihin salloli Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato akwai mujrimai wato ainihin mutane masu sako kafirai za su zamto a cikin safar wato ainihin wato cikin wutar jahannama wani wato wani wadi ne wani kududdufi ne a cikin wutar jahannama za su shiga ciki sai a tambaye su sai wato a musu tambaya suna cikin wannan wutar sai a ce da su me ya shigar da ku wannan guri da ake ce masa safar wato dan wani kewaye ne da ake ganawa mutanen da suke cikin wannan wato wata irin nau'i na azaba na daban a cikin wutar ma wanda suke cikin sakar tsananin da suke ciki na daban ne sai a tambaye su a ce me yasa kuka shigo cikin sakar ne sai su ce ai mu lam nakum minal musallin mu a duniya ba mu zamto daga cikin masu sallah ba mu ba masu sallah ne shi yasa muka tsinci kanmu a cikin nan ya ku bayin Allah ku yi duba ku ga wato ainihin rashin yin sallah shine abin da yake sabbaba bawa ya tsinci kansa wato ainihin cikin wato wutar sakar Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito kamar da Imam Muslim ya fitar a cikin sahihinsa hadisin da aka samo daga Jabir dan Abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin mutum da tsakanin shirka da kuma kafirci wato shine anishin sallah idan mutum ya daina yin sallah to ya zamto daidai da mushrikai da kuma anishin kafirai malamai sun yi ittifaki duka ko in ce mafiya yawancin malaman ahli sunna sun tafi cewa duk wanda ya bar sallah ya zamto baya sallar farilla to ko shakka babu wannan ya zamto kafiri kuma wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai ko da mutum yana azumin Ramadan ko da yana bada zakka ko da yana zuwa haji amma bai yayin salloli na farilla to sunan wannan ba musulmi ba ya ku bayin Allah sallah tana da girman sha'ani mutum ya ta karatun Qur'ani duk kyautatawa yayi amma ya ce shi ba zai yi sallah ba saboda wani dalili irin nasa to ko shakka babu shi wannan din sunansa kafiri kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi cewa tsakankanin mu wato tsakankanin mutum da ainihin kafirci shine ainihin wato wato yin sallah ya ku bayin Allah a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alƙawarin da ke tsakankanin mu da su wanda suke ba mu wato ba musulmai ba shine ainihin wato sallah duk wanda ya kyale yin sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to lalle ya kafirta ya ku bayin Allah ku lura da ainihin salloli da Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta su akan ku a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kiyaye sallah to wannan zai zanto masa haske da kuma hujja dalili da kuma samun nasara wato samun tsallakewa daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ranar alkiyama duk wanda ko bai kiyaye salloli ba duk wanda bai lura da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to lalle ko shakka babu wannan bashi da haske gobe alkiyama ba shi kuma da ainihin dalili ba shi kuma da wata hujja ba shi da samun nasara gobe alkiyama za a tashe shi ranar alkiyama tare da karuna da fir'auna da hamana da ubay bin khalaf dukkanin waɗannan manya-manyan arna shi ma da yakin sallah ya kafirce zai zamto cikin wanda suka kafirce Allah tabaaraka wa ta'ala har rawaito na hadisi daga Mu'adh dan Jabal Allah ƙara masa rida ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man taraka salatan maktubatan duka wanda ya bar sallah guda daya ta farilla yace shi kawai ba zai yi ba haka kullum mutun ya ware sallah guda daya ce shi ba zai yi sallah ba yau ko kuma sallah kaza kawai shi ba zai yi ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haƙiƙa wato ainihin igiyar musulunci ya kwabe ta ya fita daga ainihin wato kulawa ta ainihin addinin musulunci wannan kuma hadisi ne wanda ke ingantacce ya ku bayin Allah ku kiyaye salloli ga baki ɗayansu musamman kuma sallar asbahi a cikin jam'i da kuma sallar la'asar amma ita sallar asuba kuwa ita ce Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku yi sallah ku tsayar da sallah wato yayin da rana ta dan gushe ta bar tsakiya har zuwa wato a cikin duhun dare ku yi sallar magariba kenan idan rana ta faɗi ko wato ainihin kuma ku yi sallar isha idan shafaqi ya bace sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qur'anul fajr haka nan wato sallar asuba ku lura da ita lalle ita sallar asuba Allah tabaaraka wa ta'ala yace kana mashhudan wato ta zamto abar halarta ce ma'ana mala'ikun rana suna zuwa su yi wato sallar asuba tare da bayin Allah mutane mala'ikun wato mala'ikun dare su ma haka ya zo cikin hadisi ingantacce kamar yadda Imam Bukhari ya fadda shi wanda aka samu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar jami'i ta ta wato mutum ɗaya daga cikin ku ya sallarsa shi shi kadai ta fi wannan da lada ko daraja guda ashirin da biyar haka nan kuma sallar asuba kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mala'ikun yini mala'ikun rana da kuma mala'ikun dare suna haduwa wajen halartar wato ainihin sallar asuba sai abu hurai take cewa ku karanta fadin Allah tabaaraka wa ta'ala mana inna qur'anal fajr kana mashhuda Allah tabaaraka wa ta'ala ce lalle ita sallar asuba mala'iku suna halartarta mutane bayan Allah na kware suna halarta mala'iku kuma wanda suka yi aikin dare za su tafi to lokacin gari ya waye su ma za su halarci sallar asuba wanda za su karɓi aikin rana su ma sun zo sai su halarci sallar asuba ga baki ɗayansu babu wata sallar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mala'ikun suna halarta wato sai wannan sallar asuba so da ka ya ku ƴan uwa ku kiyaye sallar asuba a cikin jami'i wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin alamomin munafincin mutum shine wato a ga sallar wato asuba da kuma sallar isha tana masa nauyi idan ya zamto kana jin nauyin halartar sallar asuba a cikin jami'i kana jin nauyin halartar sallar isha lalle wannan alama ce ta ainihin wato munafinci alama ce ta karancin wato imani da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zuciyarka ya ku bayin Allah ku kiyaye waɗannan salloli lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita wannan al'umma da waɗannan salloli na farilla guda biyar amma abin da ya shafi sallar asuba ko ya ku ƴan uwa haila wani hadisi da aka rawaito daga nana Aisha Allah ta ramta yarda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'o'i biyu da ake yi kafin ayi sallar asuba ma'ana raka'atul fajri wannan raka'a biyu ta nafila da ake yi kafin shiga sallar asuba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan raka'a biyu su su biyun nan kadai sun fi dukkanin duniya alkhairi sun fi dukkanin abin da yake cikin duniya idan mutum ya raka'a biyu wannan nafilfili kafin a shiga sallar asuba to alkhairin fa da ya samu daga Allah tabaraka wa ta'ala ya fi a mallaka masa dukkanin dukiyar da take kan duniya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku bayin Allah ku yi tunani cikin wannan hadisi ku yi tunani cikin wannan ingantaccen hadisi ingantacciyar mana wato anashin magana daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa raka'o'i biyu din nan fa wannan wato na nafila kenan to yaya halin zai kasance dangane da ainihin sallar wato farilla din ta asuba din raka'a biyun nafila manzala ce ta fi dukkanin duniya da duk abin da ke cikin duniya to kuma yaya halin yake dangane da raka'a biyun farilla da ake wato ainihin lokacin wannan ya gwada cewa lalle ko shakka babu sallar asuba ya ku bayin Allah tana da girman sha'ani musamman kuma yin sallar asuba wato akan lokacin ta kuma a cikin jami'i idan bawa ya sallaci sallar asuba a cikin jami'i to ko shakka babu Sheikh Abdulrazak Badar yake cewa ita sallar asuba kamar wato doki ne kowa kuma sai ya hau dokin ma'ana yini ne in dai kana raye dole sai ka bi ta cikin wannan yinin yake cewa idan ka halarci sallar asuba a cikin jami'i to kamar an ɗauki linzamin dokin da zaka hau ne yau an baka a hannunka to kaga kana da sulɗa akan wannan wato ainihin doki din kana da dama ka ja inda kake so kai kwana inda kake so ya tsaya kana da dama akwai wato linzami a hannunka yake cewa amma duk wanda ko bai sallar asuba a cikin jami'i ba to kamar wanda zai hau doki ne amma linzamin yana sake bayya hannunsa kaga sai inda dokin yayi da shi to duk wanda bai sallar asuba a cikin jami'i ba wato a wannan yinin sai inda hali yayi da shi matukar dai wato ba ainihin abu ne yafi karfin sa ba wanda yake ba gangancin sa bane idan irin wannan ne Allahu tabaaraka wata'ala dama yayi afuwa ga wannan al'umma cikin abin da ya faru ba da ainihin wato himmatar su ko sakacin su ba Allahu tabaaraka wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ainihin wato kimar wato ainihin wannan sallah ta asuba da kuma ainihin wato matsayinta amma dangane da abin da ya shafa sallar la'asar kuwa da yawa daga cikin ma'abota ilimi suke cewa faɗin Allahu tabaraka wata'ala cewa ku kiyaye sallolin farilla ku kuma kiyaye sallar tsakiya da yawa daga ciki suke cewa abin da ake nufi wato ita ce sallar la'asar wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kyale sallar la'asar ya ƙi yin sallar la'asar da gangan da saninsa to gabaki ɗaya ayyukansa duk an rusa su duk abin da ya yi duk abin da aka rubuta masa an riga an rusa su ya zama kwandin gaba ɗaya an baje shi matukar dai mutum ya ƙi yin sallar la'asar guda ɗaya ya ku bayin Allah ku lura da ainihin sallar la'asar ku lura da salloli na ainihin farilla gabaki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi yake cewa shedan yana yin kulli guda uku akan ɗayan ku a gashin ɗayan ku in mutum ya kwanta bacci shedan yakan zo ya masa wasu kulluka guda uku sai ya rika dan bubbuga kullun yana cewa da mutum idan asuba ta kusa sai rika taba daya yana cewa ci gaba da baccinka akwai dare da sauran dare tukunna dare yana da tsawo sai sake taba wannan yana dan bubbuga yana cewa urqut alayka laylun tawil ci gaba da kwanciyarka akwai sauran dare dai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ya farka yayin da ya farka daga bacci idan dai ya ambaci sunan Allah yayi addu'a ko yayi dai ambaci sunan Allah sai ɗaya daga cikin wannan daurukan shedan din guda uku sai ya warware wannan kitsan da shedan ya masa a kansa sai ɗaya daga cikin guda uku ya warware annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan yayi alwala domin yin sallah shi ma ɗaya daga cikin guda uku shi ma daga cikin guda biyun da suka rage shi ma sai ya warware sai ya zamto saura kulli ɗaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ya tashi ya je yayi sallah sai ya zamto shi ma na ukun ya warware sai ya wayi gari a cikin annashuwa da kuma jin daɗin rayuwa amma idan kuma bai tashi ba har rana ta fito ko aka riga aka yi sallah ya zamto sallar asuba ta riga ta wuce lokacin ta ya wuce ta zama qara'i annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai ya tashi khabithan nafsi kaslan sai ya tashi mai bacin rai kuma zai wuni a cikin kasala jikinsa ba zai masa karfi ba zai tashi cikin kasala da kuma yawan fushi da yawan kunci da damuwa a cikin zakatansa ya ku bayin Allah idan mutum ya baro sallar asuba to kamar ya baro ginin wato yininsa ne amma in mutum matakar ya halarci sallar asuba musamman ma yayi sallar asuba ya zauna ya azkar wanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar mutumin da ya gini ne ya inganta ainihin wato foundation na ainihin gini din Allah tabaaraka wa ta'ala yakan sanya albarka da kuma kariya da kuma samun nasara da ainihin tawfiki ga dukkanin wanda suke halartar sallar asubahi a cikin jami'i muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda za su tsaye da salloli a cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito wato wani hadisi daga abu abi salma dan abdurrahman shi kuma daga abu hurairah Allah ya kara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kuna ganin idan ya zanto a ce a kofar ɗayan ku akwai wato ainihin wani kududdufi akwai wani ruwa wanda yake tare mai kyau a kofar ɗakin ɗayan ku kullun ya fito zai shiga wannan ruwan ayini guda ya wanka sau biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shin kuna ganin idan mutum ya zamto ya samu wannan tararren ruwan mai kyau yana yin wanka sau biyar a cikin yini zai zamto akwai wani datti a jikinsa da za a ce wani baya wanka duk mutumin da yake wanka sau biyar kan ai ba dama a ce wani baya wanka ko a ga wani alamun datti na rashin wanka dangane da shi ba za a samu wannan ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai cewa shin kuna ganin yanzu idan ya zamto akwai wata korama a ainihin kofar ɗayan ku kullum zai shiga ya wanka sau biyar shin za a samu sauran wani dauda ko wani datti daga jikinsa sai sabai suka ce a'a ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai wannan shine kwatankwacin sallolin farilla guda biyar din nan Allah tabaaraka wata'ala yana kawar yana kankare wato ainihin laifuka yana kankare wato ainihin kurakurai sanadiyar wato sanadiyar yin wannan salloli na farilla ya ku bayin Allah waɗannan salloli Allah tabaraka wata'ala ya faralanta su akan mu ne domin bautata masa kuma domin ya mana kyauta da gidan aljanna domin idan ka duba adadin abin da muke yi na ibada bai kai Allah tabaraka wata'ala a ce ya mana rahama da muke sa rai ba domin in ka duba ni'imar da maka a jikinka ma to duk abin da kake baka biya ba wannan din ba gaba daya ballantana kuma kana sa rai da ainihin rabota da gidan aljanna ya ku bayin Allah ku lura da salloli na farilla ku koyi salloli na farilla domin yin sallah wata wato wata ibada ce babu ibadar da ake da gangar jiki wacce ta kai sallah ita kuma sallah ba a yin ta haka kurin da ka sai mutum wato ya koyi yanda ake yi koyar da ake kuma ba lallai sai ka haddace wato kaza farilla da larabcinsa da fassara da Hausa ba lallai wannan ba koda da Hausa aka karantar da kai kaza haka ake sallah kaza ayi kaza ayi kaza matukar ka karanta Fatiha da dai in kai sallah insha Allah Allah tabaaraka wa ta'ala zai karba ya ku bayin Allah musamman kuma sallah a cikin jami'i ana iya samun ka je kai sallah a cikin jami'i amma kai kana da ma'ala sallar ka Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai karba ba sanadiyar haduwarka da sauran bayin Allah mu'minai sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda suwana suwana tasa tayi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tausaya muku gaba ɗaya ce duk waɗannan mutanen duka a rubuta musu ladan sallar su duka an karba Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita wato ainihin sallar jami'i akan sallar ɗaiɗaikun mutane ya ku bayin Allah wato sallah din da muke gani Allah tabaraka wa ta'ala yana son sallah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni fa a rayuwar duniya gaba ɗaya abu uku ne kawai aka soyo min shi wato aka samun sansa gaba ɗaya a rayuwar duniya na farko an sa min san turare na biyu an sa min san wato aure na uku kuma an sanya min wato san yin sallah an sa min san yin idona a cikin sallah shi yasa idan al'amari ya shige musulmai duhu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ɗaya daga cikin sabansa bilal ko wani sai ya ce da shi arihna bi salah tashi ka kira mana sallah ko tashi mu yi sallah dan mu samu raha dan mu samu sauki mu samu jin daɗin zuciya ya ku bayin Allah wato ita sallah kyauta ce Allah tabaraka wa ta'ala yi ta a gare mu wannan ibada da muke gani lalle akwai daɗi a cikin ta akwai kuma sanyin ido a cikin ta gobe alkiyama kuma akwai haske a ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ranar alkiyama idan an tara na farko da na ƙarshe kowa da kowa kowanne annabi tare da jama'arsa an cika farfajiyar lahira yace zai tsame al'ummarsa zai ware su daban saboda suna yin alwala zai ga guraben alwalarsu yana haske yana sheki nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim su haskensu yana haska musu gaba yana kuma haska musu bangaren su na dama ya ku bayin Allah ku kiyaye waɗannan salloli lalle salloli suna da girman sha'ani ku kiyaye wato ainihin ku karantar da iyalanku aiwatar da waɗannan salloli akan lokacin su matayanku ya'ayanku da ƴan uwanku ku ja hankalin su dangane da sallah inda mutum ba zai mutu yanzu in yayi fatan a dawo da shi gidan duniya malamai suke cewa mafi girman abin da mamata suke neman Allah ta'ala ya da su duniya shine suna neman a da su su samu dama su yi sallah raka'a biyu kawai amma ba za a dawo da mutum ba to kai kuma yanzu kana da damar kai raka'a dubu ma ba wanda zai ce ya isa haka ba wanda zai ce a'a a kabari kake fa kana da dama daga zarar dama ta riga ta wuce fushi kenan ya ku bayan Allah mu lura da waɗannan salloli muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ansa mana ibadojin da muke ya ubangiji ka sanya mu cikin masu tsayar da salloli ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka wanda za ka karɓi sallolinsu ya ubangiji ka karbi tubanmu ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji muna roƙonka ka ji kan iyayenmu ka sanya kaburburan su ya zama to dausayi daga cikin dausakan aljanna wanda suke raye kuma daga cikin su Allahu tabaraka wa ta'ala ka kyautata ƙarshen su mu ma kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ka kyautata ƙarshen mu ya ubangiji ka tausaya mana ka karbi sallolin da muke yi ya ubangiji ka tayar da mu cikin sahun masallata muna roƙonka ya ubangiji ka ƙara wannan gari albarka da kuma zaman lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara albarka da kariya ga ainihin al'umma musulma dangane da abin da ya shafi aikin interlock ɗin nan dama wancan sati an sanar a wani bawan Allah da ya ba da siminti buhu goma daga wancan satin zuwa yanzu ma shi wani bawan Allah sake ba da buhu goma ya zama an samu buhu ashirin kenan Allah ta baraka wa ta'ala ka saka masa alkhairi ba ka wani bawan Allah shi kuma ya ba da dubu ɗari biyu shi kaɗai ya ce da Allah kar a faɗi sunansa shi da ya bayar da wannan fi sabilillah muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya saka masa da gidan aljanna ya ubangiji bukatun na alkhairi Allah ta baraka wa ta'ala ka biya masa Allah ka masa albarka ka yi wa zuriyarsa albarka ko kuma jikan mahaifansa lalle irin waɗannan wato yana daga cikin wato abin da ake bukata bayan Allah su zamto cikin wato riganye ne ne riganye ne ya suke cewa riganye wajen wato abin da ya shafi ayyuka na alkhairi ana kaza ana kaza ka rufe ido saboda ga ran da ka mutu duk abin da ka tara ba zai maka amfani ba wallahi sai dai abin da ka aiwatar a gidan duniya lokacin da kake raye shi yasa malamai suke cewa idan mutum ya ajiye dukiya sai ya ce in na mutu ku dauki kaza a cikin dukiya ta ku gina min masallaci suka ce ƴaƴan kar ku da ku gina masa shi ya ce ga miliyan biyu ko a cikin miliyan kaza da nan bari ku dauki biyu ku min masallaci kar ku gina masa me yasa bai gina ba yana raye ai yana da dama dan me zai yi ba ku dai a cikin ku raba na gado a cikin dukiyar ku ko ƴaƴansa za ku iya masa duk abin da za ku yi na sadaka Allah ta'ala ya bashi lada amma nasa kan yanzu ya zama naku ba nasa bane yana da iko ne akan dukiyarsa lokacin da yake raye saboda ka ya ku ɗan uwa lokacin da kake numfashi lokacin kake da dama ba mutumin da zai yi aikin alkhairi gobe alkiyama bai ji daɗin wannan ba ba mutumin da zai yi jinkiri rayuwarsa ta kare ya samu dama bai yi amfani da damar ba face sai ya yi nadamar me yasa bai yi amfani da wannan damar ba muna roƙon Allah tabaraka wata'ala waɗannan bayi da suke ta taimakawa Allah tabaraka wata'ala ka saka musu gidan aljanna duk wanda ya taimaka da naira goma abin da ya sauwaka Allah ta'ala ka san ya taimaka Allah tabaraka wa ta'ala ka masa albarka ka kuma saka masa gidan aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata karshen mu akwai wato sanarwa ta ainihin muhadara laksa da wani ban Allah zai zo Dr. Nuruddin Abubakar daga Kano daga Masjidil Huda insha Allah zai yi a can masallacin Al-Muhajirun a Barkwaci yau tsakanin magariba da isha da kuma gobe bayan sallar asuba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bada ikon halarta domin mu amfana da ainihin abin da suka zo mana da shi su su biyu ne za su zo insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya iso da su lafiya da fatan kuma ƴan uwa za a halarta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfana da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله